أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أنواع مسلمي من أقارب ودياغ الله سبحانه وتعالى من قوى من قومي cikin ikonsa da kaddara wasa ya sake haɗa mu ya ba mu ikon sabke wannan farali na asuba a wannan safiya ta ranar lahadi a yau muna daya ga watan sha'aban hijirar musan allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1445 wanda ya daidai da goma ne ko? sha daya ga watan biyu na shekara 2000 24 miladiya sha ci gaba da karatun ma wannan littafi na tashilu aqidatul islamiyya wanda muna cikin shafi na 20 na 32 ne ko? daidai wata gaba ce zan tashi kama to yau wadda shi ne darasi na na 20 ina shi ko? kama ana hazil firak minha man tantasibu ila man asasaha ko wa an sha usulha to alhamdulillah muna cikin bayanin daga cikin irin waɗannan firkoki mana ƙungiyoyi waɗanda suka karkasu a cikin addinin musulunci akwai waɗanda suke ɗaukan aƙidarsu daga ra'aikan shehunansu da shugabanninsu wanda kuma agalabiya ita an gina ta ne akan son zuciya kamar rafidawa da waɗansunsu domin suna gabatar da zance zancen shehunansu ko zancen malamansu ko maganganun malamansu akan maganar Allah daga maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga duk lokacin da aka gabatar da ra'ayin wani akan ra'ayin akan Allah da manzo kaga an hallaka to shine sai malai ci gaba ke cewa kama anna hazil firaq minha man tantasibu ila man assasaha wa an sha usuluha haka daga cikin waɗannan ƙungiyoyi na bid'a shine ce kama anna hazil firaq minha man tantasibu ila man assasa wasu ƙungiyoyin ana jingina su zuwa ga wanda ya assasa wannan kungiya wa an sha usuluha mana ya kirkiro asalin usuluha a ƙadiyya ma'ana tushen aƙidar tushen manufar wannan tafiya ko wannan tunani ko wannan ra'ayi kamar su a ce ka jahamiya asalin kamar 'yan ƙungiyar jahamiya mun karanta a baya can darasi a ita kuma nisbatin ila jiham bin safwan kaga 'yan jahamiya asalin kungiyar ta samo ne daga jiham dan safwan suna ake musu jahamiya wal asha'ira akwai kuma 'yan asha'ira nisbatu ila abil hasan ash'ari su kuma asalin ake musu asha'ira sun samo sunan ne daga abi hasan al-ash'ari shine farkon wanda ya fara kirkiro wannan kungiya da wannan tunani da wannan ra'ayi wa in kana al-ash'ari sai dai adalci amma shi imam al-ash'ari raj'a an hazihi al-aqida ila aqidat ahli sunna wal jamaa shi kafin ya rasu Allah ya saka masa da alheri ya ma'ana mai ya bar waccan aƙida ta shi ta farko aƙidar ash'ariya ya dawo kan aƙida ahalus sunna wal jama'a wannan ku rike imamu ash'ari bai mutu akan aƙidar shi ta ash'ariyance ba shi da kanshi daga baya Allah subhanahu wataala ya taimake shi ya gano atace ya gano yana kan kuskure sai ya bar wannan aƙida kuma ya dawo ya rike aƙida ahalus sunna wal jama'a lakinnal muqalliduhu istamarru ala aqidatihi sai dai amma wanda suke taƙilanci ma'ana waɗanda suke bin sa suke koyi akan wannan aqida da yake su san zuciyar bai bar su ba sai suka tafi akan wannan aqida tashi ne ba shi mai aqida wanda ya kirkiro abin ya bari to kuma wanda suka hawa akai su kuma sai suka ki bari al-mukhalifatu li dariqati nabi sallallahu alaihi wasallama allati raja'anha shi me ya sanya ya bar wannan aqida saboda aqida ta saba wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana aqida ta saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma shi ya sanya ya bari to amma kuma su kuma dan san zuciya sai ba suka ki bari sai kuma wal abadiyya nisbatu ila abdullahi bin abbad wa gairihim sai kuma aqidar abadiyya ita kuma aqidar abadiyya ita ma an samu ta daga abdullahi bin abbad asalin shine ya kirkira ta sune abdullahi bin abbad wa gairihim da masan wadansu su shi abdullahi bin wannan abadiya ko ibadiya wasu ƙungiyoyi ne su ma daga cikin da yanzu ƙungiyoyin addinin musulunci da aka jingina zuwa ga abdullahi bin abbad at-tamimi shine farkon wanda ya fara kira zuwa ga wannan aƙida saboda haka su ma kamar ra'ayinsu kusan ra'ayinsu ɗaya da 'yan hawarish to malaka cewa wa min hazihil firak daga cikin irin waɗannan ƙungiyoyi wa min hazihil firak daga cikin waɗannan ƙungiyoyi man tantasibi ila ba da ara'iha a ƙadiyya al-mukhalifati li hadayin nabawi ya ce daga cikin waɗannan ƙungiyoyi akwai waɗanda suke jingina ra'ayukansu na aƙida tunaninsu al-mukhalafati lil hadai nabawi wanda ya saba wa shiriya tunatarwa ko karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ta annabta aw ila ba'di af'ali hasayya ko zuwa ga wasu ayyuka waɗanda suke munana kan rawafid kamar ƙungiyar rawafida nisbat ila rafadihim imamu abi bakar asalin rawafida ‘yan shi'a rawafida me ya sanya ake ce musu rawafida saboda ya ce nisbati ila rafdihim imam imamatu abubakar wa umar wa tabari'atihim minha saboda sun ki kalmar rafat mana kiyawa sun ki karbar shugabancin abubakar Allah kara masa yarda halifa na farko na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa umar haka kuma suka ki karbar shugabanci ko halifanci na umar suka ce ba su yarda da abubakar ba ba su yarda da umar ba ba su yarda da abubakar ya zama halifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yarda da umar ba suka kawo wani ra'ayi ai aliyu shi ya fi cancanta da sauransu duk waɗanda yana da cikin fitintunu haka sai an samu al'umma da ma an samu wasu fitinannu kenan suka kawo zezani a cikin al'umma saboda haka kun ga asalin daga inda kalmar ma'ana sun ki shugabancin abubakar da umar shi sa ake ce musu rawafida wa tabri'atuhum minha suka barranta daga wannan shugabancin wal qadariyya su kuma ɗan ƙungiyar qadariyya nisbatu ila nafil qadar su kuma me sanya aka ce musu qadariyya saboda sun kore qadarar Allah subhanahu wata'ala shi sanya ce al qadariyya wal khawarij su kuma khawarijawa nisbati ila khuruj ala wulat saboda haka su kuma me sun ya ake ce musu khawarija saboda sun jingina kansu zuwa ga fita daga da'a ga shugabanni saboda haka ba su yarda ba da da'a da shugabanni na dagutu wa gairihim ga waɗansunsu kuma duk irin 'yan ra'ayin boko haram da 'yan wane ne da sauransu duk su ne kawarish fa asama Allahu ahlus sunna amma sai Allah subhanahu wataala ya kare ahlus sunna shine fa asama Allahu ahlus sunna min intisabi wal ittiba'i li ghairi sunnati al ma'sum ma'sum li ghairi sunnati ma'sum من الخطأ وزلل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ma'ana Allah subhanahu wataala ya kare ahlus sunna min al-intisab da su kuma su jingina kansu ga wani abu wal ittiba'u li ghairi sunna suka kare kansu daga bin wani abu in ba sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sunnatul ma'sum sunna wacce take ta tsararre kararre annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama min al-khada'i wanda shi Allah subhanahu wataala ya kare shi daga kuskure wa zalal da kurakurai shi yasa ake ce mishi ma'asum duk wani dan adam ba ma'asum ne ba ma'ana wanda bai saban Allah amma manzo Allah duk dan adam zai iya kuskure zai iya daidai zai iya ba daidai ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma'asum ne Allah subhanahu wataala ya kare shi ina fata an fahimta wannan wata falala ce ta baiwa ce daban shi ne ce walzalalli rasul muhammad bin abdullahi shi ne manzon allah annan muhammad dan abdullah shi wannan allah ne ya kare shi shi sa ya ce ma'asum in an ce ma'asum wanda baya laifi al-mu'ayyid bil wahyi wanda aka karbe shi da wahayi minas sama'i daga sama wallazi la yantiqu anil hawa kuma shi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya baya furici da akan son zuciya saboda haka duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa in huwa illa wahayu yuha ba ce wahayi ne aka yi masa na zahiri ko na baɗini fa laysa lahum ismun yantasibuna ilayhi suwa sunna to saboda haka ahlus sunna ba su da wani suna da za a jingina zai sai ahlus sunna saboda su sun tsaya akan sunnar tafarki madaidaici sunnar fiyayyen halitta Muhammad sallallahu Alaihi wasallama wanda Allah ya kare shi da kuskure. Wa ƙad sa'ala rajulun Imam Malik bin Anis, wani mutum ya zo ya tambaye Imam Malik ɗan Anis Allah ƙara masa rida, faƙala sai ce, Man ahalus sunna ya aba Abdallah, ya ce ya kai baban Abdallah, alkunyar Imam Malik shine Abu Abdallah, ya ce ya kai abu Abdallah, wasu waye ahalus sunna faƙala sai ce allazina laysa lahum laqabun ya'rifuna bihi la jahami wala rafidi wala qadari yace ahalus sunna su ne waɗanda ba su da wani lakabi da ake jingina a gare su sai kawai bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka ba su zama jahamiya ba shine ce la jahamiyi ba su zama da cin kungiyar jahamiya ba wanda shine muka ce an shingina ta zuwa ga jaham bin safwan wala rafidi ba su zama kuma daga cin kungiyar rafidawa wanda su kuma su ne suka ki rafadu imamatu abubakar wa umar suka ki shugabancin halifancin umar da abubakar allah ƙara musu yarda wala ƙadari so kuma su kuma ba shingina zuwa ga ayan ƙadariya ba wanda su kuma suka kore ƙaddara ko kuma hawarijawa su kuma wanda suka fita daga cikin da'a ga shugabanni wa qad udlika ba'd ulama ala ahli sunna ismu ashab al hadis sai dai mallai yace a ko daga wasu cikin malamai shine wa qad udlika ba'd ulama wasu daga cikin malamai sun ambaci ahli sunna saboda riƙon da sunna ake ce musu ashabul hadis ma'abuta hadis ma'abuta hadisin manzala sallallahu alaihi wasallama au ahalin hadisi ko a ce sahabban hadisi ko kuma mutanen hadisi domin duk abin da za su faɗa su ce kana da hujja Allah ne ya ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kai maka ce to ka hadisi saboda haka malamai suke ce musu ake ce musu mutanen hadisi wa zalika li annahum ittahammu bi naqli ma ruya annabi sallallahu alaihi wasallam min ahadisi me yasan ya malamai suka ce musu ashabul hadis ko alal hadis saboda sun himmatu da duk abin da za ka sai an kawo hujja ta hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama sun kula da karatun hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa tamyiz sahihi minha min ad-da'i kuma hadisin ma kuma ba haka ba ido a rufe ba a'a kowane hadisi ka kai sai kuma an dora shi ma bisa ma'aunin awo a ga ya dace hadisi ne ingantacce ko kuma hadisi ne da ifi wattaba'u ma ja'at bihi min al-aqaid wal ahkam kuma suka bi duk abinda yazo na daga aqida da hukumce hukumce ta bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wal hadis was sunna lafazani ma'anahuma mutaqariban to saboda haka da kalmar hadisi da kalmar sunna ma'ana da lafazin hadisi da lafazin sunna lafazza ne guda biyu masu ma'ana guda masu fahimtar guda masu kusancin juna kamar da turanci kuke da synonym wa ahlus sunna kazalika hum firqatul mansura to saboda haka ahlus sunna wal jama'a su ne firqa mansura su ne jama'a ko ƙungiya waɗanda suka yi nasara ila yawmul ƙiyama ƙungiya waɗanda suke akan daidai ƙungiyar da Allah subhanahu wataala ya ƙarfafa su akan duk wanda ya saba musu saboda haka wanda ya ƙeya a gare su Allah subhanahu wataala ya sanya rinjaye a kansu har za ta shi alƙiyama ba za ka taɓa yin galaba ba akan ahlus sunna wal jama'a ba kungiya ce da Allah subhanahu wataala ya karfafa ta ya sanya duk wanda ya adawa da su to sai ya fada kasa a ja a ja in jama'a kai ka ja al'umma da ra'ayi da tunani a je a dawo in ji ana karatun to da zaga ana salewa ana salewa ana salewa ana bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun ana kyamar su kuma sai an dawo a ga ashe bin da suka faɗa shine daidai amma ga duk wanda ya tsaya akan gaskiya da yake nema shi ya sanya ake musu alfirkatul mansura jama'a ce wadda ta yi nasara ko wadda Allah subhanahu wataala ya taimaka ila qiyamus sa'a zuwa tashin alkiyama allazina zakarhum nabi sallallahu alaihi wa sallama bi qawlihi sune wadda kuma wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambace su a cikin fadarsa a hadisin sa yace lan tazalu da'ifatu min ummati yace wasu jama'a daga cikin al'ummata ba za su gushe ba mansurina suna yin nasara Allah na taimakonsu Allah yana ba su nasara akan duk wanda ya jayayya da su akan duk wanda ya adawa da su la yadurruhum man hazalahum duk wanda ya tabar da su ma'ana la yadurruhum man duk wanda ya kiyaya da su ko ya tabar da su ba zai yi wannan abun cutarwa ba za ta cutar ba za ta cuce su ba hatta ta komu sa'a har ya zuwa alkiyama ta tashi wannan hadisi rawahu bukhari wa muslim imam bukhari da muslim suka rawato shi wa gairi hima da waɗansu su wa hum firqatin nashiya kuma su ne alfirqatin mansura masu nasara kuma su ne firqatin nashiya su ne jama'a waɗanda suka samu tsira al-mazkur fil hadisi muawiya wanda aka ambata a cikin hadisin muawiya allazi sabaka zikiruhu qariban wa ghairu wanda ambatan shi ya gabata a kusa ba nesa ba sai kuma na uku kalmar salaf akwai lokacin ko makaranta ta to sai kalmar salaf me ake nufi da kalmar salaf yace ba ana ce yan salafiya ba to me ma'anar kalmar salaf yace as-salaful lugha abinda ake cewa salaf a lugha aljama'atu mutaqaddimuna ma'ana al'umma ta kwarai magabata na kwarai waɗanda suka gabata suna ke cima as-salaf yuqalu salafa yaslufu ay mada ce salafa yaslufu mada ma'ana sai ya fice was-salaf al-insan aba'uhum mutaqaddimun ma'ana salaful insan an ce magabatan mutum su ne iyaye da kakanni waɗanda suka fice na ƙwarai wa fi istilahan a fasarar malamai hum ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallama salaf din nan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi suna kici salaf wa man tabi'ahum da wanda ya bi wannan shari'a tasu wannan tafarki nasu wa sara ala dariqatihim kuma ya kasance yana kan hanyar waɗannan sahabbai min a'immatud din na daga jagororin addini min ahalin kuruni salasa alfantila daga cikin manya-manyan malamai na wannan karni guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa khairul quruni karni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum to saboda haka waɗannan bayan Allah su ne ake ce masu salaf kenan magabata da cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina su ne ake ce masu salaf kenan ka ji na ce mu ‘yan salafiya ne kenan shi ne masu bin tafarkin sahabbai da tabi'ai da sauransu a nan ya kamata mu tsaya sai a kwakar wannan in makaranta waccan darasin yana da yawa kenan mu bari sai mu tashi kalmar halaf ita kuma to mun ji kalmar ma'ana kalmar salaf allah kai mu sati mai zuwa sai mu tashi alhalaf su kuma da fata mukanta daidai allah tara mu cikin ladan abin da kuskure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ta babu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ta arzuta mu da guje mata wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh